risala ko bismillahir rahmanir rahim risala kenan sai mu takaita bayan dai saboda lokaci ya tafi na'am shafi na 11 ko nan da aka tsaya risala ko wal iman yana daga cikin rukunnan imani al imanu imani bil qadari da qaddara khairihi ta alkhairi wa sharrihi da sharri hulwihi mai dadi wanda ta yi maka dadi wa murrihi da wanda ta yi ma daci ko ba haka nan bane wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un wa kullu dhalika qad qaddarahu Allahu rabbuna dukkan su Allah ya kaddara su an gane ko ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir wa maqadirul wa maqadirul umuri bi yadihi wato maqadirul umur kaddarawa abubuwa tafiyar da al'amurra biyadihi suna ga hannun Allah wa masdaruhu masdaruha asalin su an qada'ihi daga hukuncin Allah ne alima kullu shay'in qabla kauni Allah ya san komi kafin ya kasance fajara sai ya gudana ala qadrihi akan gurgudun shi babu abinda za a cewa Allah ya yanke goma zai zama tuwa ya zama tusha babu shi la yakunu min ibadihi qawlun wala amalu babu wani abu da zai kasancewa daga bayansa na magana ne ko aiki illa wa qad qadahu face Allah ya hukuntar da shi wa sabaqa ilmuhu bihi kuma ilmin Allah ya kewaye sani da shi ya gabaci wannan ala ya'lamu man khalaqa shin wanda ya halitta bai sani ba wa huwa al-latif al-khabir shine al-latif ana ita al-latif nan mai tausayi ko al-latif wanda ya sanin sai zurfi al-khabir masani ko kuma mai bada labari ya zamanto daga al-akhbar labarai ko daga al-khibra sani wanda yi zurfi domin galibi wanda ya kamata ya bada labarin abu ai shine wanda ya san shi kwarai yudillu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya so fa yakhdhuluhu sai ya yarbe shi inji malaman dauri bi adlihi da adalcin sa kafirai da basu yi imani ba an gane ko saboda Allah ya san basu da zuciya mai kyau falamma zaqu azaqa Allahu qulubahum mutane na wadanda Allah ya san basu da abin basu da zuciya mai kyau ko wa yahdi man yasha'u Allah yana shirye da wanda ya so fa yuwaffiquhu sai Allah ya datar da shi bi fadlihi da falalarsa ashe wanda duka ga Allah ya bashi imani ya san ya cancanta ko kai yanzu da ka san abin da wani zai yi maka ai da ba za ka yarda da shi ba to ina ga mun danganta wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda yake ganin cewa kafiri bai dace a ce kafiri bane to misali idan aka ce za a yi jarabawa ka san da wannan ba zai zo ba kana bashi mamaki ai da mun san gaibi da wasu abubuwa duk su haru gare mu wani da ka san abin da zai shirya maka ai da ba wa gari guda ba ko hanya guda ba ko ba hanya guda ba ko gari guda ba kun shi to balle Allah subhanahu wataala da san ku fa kullum muyassarun bi taysirihi dukkan kowane abu muyassarun abin saukakawa ne bi taysirihi da saukin Allah fa sanu yassiruhu lil yusra fa sanu yassiruhu lil usra ila ma sabaqa min ilmihi na daga abin da ya gabata na ilmin Allah wa qadarihi kuma da gurgudun shi ko kaddarawa shi min shaqiyin zai zama tun shaqiyin ne tabbatar arziki Allah kai mu da tsari duniya da lahira aw sa'idin ko ko ya zama to sa'idun mai arziki nan ba mai arziki nan mai kuɗi ba a'a mai rabo kenan ko ba ka ba eh fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا وسعدوا أو تقراء ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاعا غير مجذوب تعالى ألا يأتوكك أن يكون في ملكه ما لا يريد ya zama to cikin mulkin sabin da baya su sabanin mu ko mi mulkin ka duniya sai an saba maka gashi nan shugaban kasar America Obama yayi yayi shahada yawon makamai amma ya kasa ana ta kashe mutane har da kuka yi abubuwan sun fi karfin sa ba wani shugaban kasa a duniya wanda babu mutane sun sun ka boye shi saboda bi saboda mulkin kana bukatar masu taimako yau in ka bata da wadansu sojoji sai ma juyin mulki in ka bata da masu gidajen sai akwai ma juyin mulki kai kanka akwai abin da gidanka na amma ka rasa yadda za ka yi shi gidanka ma gidanka yanzu akwai abubuwan da kai kai kadan eh dan akwai yan billahi da mai taka bugu amarya wanda ta ce mi kace sai ce ake wasa da kai yasa wani da da uwa ta da uba ne wallahi in suna son abu sai sun bi ta karkashin mata ta da an bi karkashin amarya magana ta kare da dan bariki dan ba ana nan dukkan su ba c'est que madame veut c'est que madame veut du même le veut ran da mata ta ga su Allah ba shi na su to Allah ya kyauta wannan kuma mun ce su kadai ba kowa shi na da rashi galibi zaka iske mutane sun tasiratu dai ita mace galibi tana wa mutum hudu tasiri na farko babban mai kuɗi mace ta haƙarhin shi babban malami mace ta haƙarhin shi babban mai mulki ko na gargajiya ko na siyasa mace ta haƙarin shi mutumin da adda mutunci wanda ke da lahiya wanda gajin tsoron a ci mutunci shi mace ta haƙarin shi to wanda ko haƙarin mace shi na dan giya da tantashi Allahu akbar dan giya mai bacin kakanka har na 40 to ba a taba shi da zaran kana tsoron mutuncin kashi ta fito mace ta giwa amma da zaran ka san shekin ko makar- ko lakwal in kaga yan mata sun ka fahimce ka kana son addini ba ka wani abu sai a ce mu je wajen ustaz mu tashi da an taba kaskace subhanallahi su ce ustaz amma MC bai sa bandana wanda ga giran ma a tokare shi da an cike sai ce ga shekin ga can kusa ce. duniya ke ta'ala an ya kuna fi mulki ma la yi ya Allah ya ɗaukaka ya zama tuwa cikin mulkin sa abin da baya so aw ya kuna li ahadin anhu ghinan ko ko wani ya zama to yana da wadatuwa zuwa ga Allah shi Allah ya wadatu da kowa ya wadatu da komai amma bai bukata amma kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi shine daga cikin ma'adonin as-samad sun kace wanda ake kai bukata zuwa gare shi babu wanda bai da bukata zuwa ga Allah ƙarya na wani ce bai da bukata zuwa ga Allah amma shi Allah bai da bukata ga kowa mala'iku da kaga yasa su rubuta ba da yana da bukata ba sababi na sanya su Allah da yace su zo su dauke rai sababi na sanya su amma ba da wai bai iya ba duk abin da yake so na yin shi da kun fahimku Allahu akbar sai mun fahimci wannan kuma da ya wasu abubuwa ya sai ta'alili misali Allah ya ce yayi abu kaza don kaza a ba don amfanin shi ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun su bota ma Allah to wannan sai su ce a to kenan wannan an ce Allah ya wani abu don wata bukata a ba don bukatar kanshi ba a don saboda amfanin ku na in ka bauta ma Allah ka shiga aljanna ba wani cutar ba wani amfanin Allah zai yi da zaman ka cikin aljanna ba in ka ki bauta ma Allah ka shiga wuta Allah ba jin daɗi zai yi ba ko wata wani amfani zai yi din ya azabtar da kai ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa antum wa amantum Allah wala wala tashi mutlaqa ce amma banda Allah babu wanda Allah cika kan wadata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid amma duk dan adam da duniya yana da bukata in Allah ya baka wadata wani wuri wani wuri baka da wadata kaddarta yau kana da kuɗi kafi ko kuɗi a duniya kamfaninka mutanen da suke maka aiki da za su tsaya su ce ba za su maka aiki wata ɗaya ba sai ka- sai ka- sai ka talauta to kana da bukatuwa zuwa ga aikinsu kuma kana bari babu da Allah babu wanda bai da bukatu kana da bukatan matarka kana da bukatan abinci kana da bukatan ka je dush kai kashi kana da bukatan kai fitsari kana da bukatan mataimaka ka a halaka ka a kashe ka kana da bukata kana da bukata in Allah ya baka wadata nan to ce kana da bukata shi yasa yi ma mutane walakanci cikin bukatun su in sun zo zai sa kai kuma in ka je wajen su Allah ya sa ai maka walakanci ko da ba waɗannan mutanen ba kakkai mu wani walakanci in yana da bukata in baka da abin da zaka taimaka mai ka gaya mai magana mai kyau in kana da wanda zai taimaka mai ka gaya mishi amma kana takama da kai kana da abu kaza to kai kuma akwai inda kake da bukata ko wani ne kai ko shugaban kasar duk duniya ka kake kana da bukatu domin baka ishi kanka ba suturar ka yi maka ita an kai da an ce sai ka zauna ka yi maka kanka wannan tisin sannan ka je ka yi dunki wani ya maka dunki abincin ka wasu sun ka noma sun ka gyara har ka kawo maka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya imam shafi'i yace an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yashkuru khalaqa kowa shi na da matsayin shi a rayuwa shi yasa a turai ko shugaban kasa ba a yadda ya wulakantar da mai sai da biredi ba a hanya saboda kowa aikin sa ya sani kuma yana kawo tashi gudunmuwa cikin al'umma mu ne kowa sai shi ne na aikin mu bai dace ba kana mallami mai wa'azi yan agaji ba wulakantaccen mutane bane da ba su zo sun ka hada kayan ba da ba za ka iya wa'azi ba Allah mu daina walakantar da aikin wasu mu mutunta kowa don Allah wanda kuma yake da rashin mutunci sai ka kauce mishi ka bar shi ya haɗu da dalilin da shi Allah ya kyauta aw ya aw yakuna khaliqun li shay'in illa huwa rabbul ibad babu wani wanda ya- ya kasance zai halicci wani abu in ba shi ba ko ba haka ba rabbul ibadi wa rabbu a'malihim shi ubangijin bayi shi ubangijin ayyukansu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wal muqaddiru li harakatihim Allah shi ya kaddara harakatihim har ya cewa motsa wasu kai da kawunsu wa ajalihim da ajul- ajalinsu الباعث الرسل إليهم الله تورو منزلني لإقامة الحجة عليهم دوس كفى مسو حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنه حجة سيبينها ko ba haka ba dan kasu zamanto suna da hujja to ai hujja ta zamanto mujmala to ina take ga ta nan cikin suratul taha ga ta nan cikin suratul qasas ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلى رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون كما كما ولولا كلمة أبنا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كاجا الله يا سن سيزون فتاة سيئة تورو sai mu tsaya nan ina ganin ya isa ka sai littafin da kaje ko